إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب في ختم القرآن babin da ya zo na saukan alkur'ani sauke alkur'ani in ka fara tilawa yadda za ka sauke yaushe za ka sauke da safe ko da yamma ko da rana wace falala ke ciki wani falala ke ciki قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا صالح صالح المري عن أيوب عن أبي قلابة رفعه قال رفعه يعني ليس موقوفا إنما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف للنبي مرفوع وما لتابع هو من شهد القرآن حين يفته أي يفتته wanda ya halarci alkur'ani lokacin da aka fara karantawa faka annama shahida fathan fi sabilillahi kamar ya halarci wani fattahi budi ne a cikin ta'iyakin ta da addinin Allah wa man shahida khatmahu hina yuktamu wanda kuma ya halarci lokacin da za a sauke alkur'anin faka annama shahidal ghana'ima hina tuqsamu kaman darajarsa falalarsa kaman wanda ya halarci in lokacin da ake raba ganiman yaki قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا صالح المري عن قتادة قال كان رجل يقرأ القرآن في مسجد المدينة ورمت ينا قرأت القرآن أتكي مسلاة المدينة وكان ابن عباس قد وضع عليه الرصد أبلا إذن عباس ما شيء مش مي, مي, مي كلا دشي مي لورا كي كلورا دشي إن زي سوكي القرآن كذوك فتأمين فإذا كان يوم ختمه قام فتحول إليه ranar da za a sauke alkurani za a yi khatama kenan sai abdullahi dan abbas ya zo wajen shi aka sauke aka yi sauka tare da shi قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا صالح عن ثابت البناني قال كان انس بن مالك اذا اشفى على ختم القران بالليل بقي منه شيئا حتى يصبح فيجمعها له فيهتمه معهم in ya kusa sauke alkurani sai zai dakata ya bar kaɗan sai an waye gari sai tara iyalansa gida yara da mai sai a yi khatama tare da su saboda mai su samu falalan da ke cikin khataman alkurani hazi kulla asanid fiha maqal qala haddathana affan qala haddathana ja'far bin sulaiman qala haddathana thabit qala كان أنس إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته فدعا له ranar da ya sauke alkur'ani sai tara iyalan gidansa sai musu addu'a ma'ana albarkacin khatamin sauke alkur'ani kenan qala haddathana abul mughira qala haddathana al-auza'i anna abdata qala idza khatama ar-rajulu al-qur'ana bi naharin duk wanda in aka sauki in aka yi khatama da rana sallat alaihi almalaikatu hatta yumsiya wanda ya sauka alqur'ani da rana mala'iku na masa addu'a har zuwa yamma wa in faraga minhu laylan in cikin dare ne kuma yayi sallat alaihi almalaikatu hatta yusbiha mala'iku na masa addu'a har sai ya wayi gari قال حدثنا إسحاق بن عيسى عن صالح الموري عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنت ما يمنزل الله صلى الله عليه وسلم أكتشي أي العمل أفضل ونأيكي نيفي قال الحال المرتحل الحال المرتحل ما معنى الحال المرتحل قيل وما الحال المرتحل أكتشي يا منزل الله منيني الحال المرتحل معنى الحال المرتحل mutum ya sauka kuma ya koma ya sauka kuma ya tashi ya sauka kuma ya tashi shine ka zo ka alqur'ani ka min rabbin nas kul a'udhu bi rabbin nas a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أي كاي ختمة كنا كما يشيكنا سيكما كما بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الحمد لله رب العالمين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه كفار كما كنا قال صاحب القرآن يضرب من أول القرآن إلى آخره makarancin alkur'ani ya fara tun daga farko har zuwa karshe wa min akhirihi ila awwalihi daga karshe kuma ya fara daga farko kullama halla irtahala duk sa'an da ya sauka sai kuma ya tafi qala hadathana ibrahim ibn musa an jarir an al-a'mash an ibrahim qala idza qara'a ar-rajulu al-qur'ana naharan صلت عليه الملائكة حتى يمسي وإذا قرأه ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح قال سليمان فرأيت أصحابنا سليمان جسينا متانم أبو كم يعجبهم أن يختموه أول النهار سنفي سنسوك القرآن فالقرآن وأول الليل دفرق دريكنا قال حدثنا محمد بن يوسف الفيريابي عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم مثله إلا أنه ليس فيه قول سليمان قال حدثنا فروة ابن أبي, أبي المغراء عن القاسم بن مالك المزني عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار قال من قرأ القرآن عن ظهر قلبه duk wanda ya karanta alkur'ani cikin haddansa kanat lahu da'watun fid dunya aw fil akhirah yana da addu'a da zai Allah ya karba ya biya masa bukatarsa duniya da lahira ko duniya ko lahira qala haddathana muhammad ibn sa'id qala haddathana abdus salam yace cikin hadda wannan haddan alkur'ani din nan yana da wani sirri da yake ciki ba wanda ya sani sai turawa su suka san shi shi yake damunsu turawa da suka zo kasashen najeriya baki daya babu kasan da aka samu mutum ya tsaya ya haddace alkur'ani sai arewa fa ya haddace alkur'ani ko ya haddace abu mai yawa sai arewa ce sa duk abin da suke ciki suna la'akari da wannan da zaran an ce rajab sha'aban daga ramadan shawwal zulqa'da zulhajj kulluhu kallo ya koma sama duk kallo ya koma sama daga makka sai madina mutum yayi azumi ya zo shan ruwa ya gaji bayan minti talatin ko awa ɗaya zo yana karatun alkur'ani a yi awa ɗaya ko awa biyu ana karatun alkur'ani ya yi haddace alkur'ani ya yi karatu daga kwakwalwarsa tun daga farko har karshe babu baturen da zai iya haddace wannan abu babu wani mahalu babu wani wanda ya iya haddace littafin addinin shi kamar yadda alkur'ani ya zama musulmai suna haddasa daga ya tsaya yana karatu ya yi awa ɗaya yana karatu baya kallon komai kuma suna kallo suna ji abin da suke su shi sa suke wannan shirye-shirye duk baki daya suka je suka shirya wannan shirye-shiryen yaron ya je shiga ya shiga ya shiga yana barna yana illa ya je da gangan aka tirsasa limamin maka ya je ya faɗi maganar da ta zama mishi nadama ya aka samu tashin hankali nan kowa ya samu dama maimakon su wannan shi ne limamin masallacin ka'aba shi duk sukan da aka yi mishi duk bata shi da aka yi zai shafi ka'aba a'a ba su damu ba wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa suka bata mishi suna suka danganta komai gare shi ba su san cewa suna ɗauka wuka ne suna ƙurma cikinsu ba saboda haka turawa suka shirya musu an fahimta babu wanda turawa sun zo sun tarar da baki ɗaya arewa ga mutum ba shi da abin da zai ce amma ya haddace alkur'ani ba su taba ganin haka ba su taba ganin wannan ba sai cikin musulmai kuma arewa to shi yasa atakin su duk suna takin arewa ne yaya za a yi yaya za a yi yaya za a yi قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد السلام عن يزيد بن عبد الرحمن عن طلحة وعبد الرحمن ابن ابن الأسود قال من قرأ القرآن ليلا أو نهارا صلت عليه الملائكة إلى الليل وقال الآخر غفر له قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا قزعة بن سويد عن هميد الأعرج قال من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه أربعة آلاف ملك قال حدثنا سيد بن الربيع قال حدثنا شوى عن الحكم قال بعث إلي مجاهد قال إنما دعوناك أنا أنا أردنا أن نختم القرآن أي أبن لسامك كراك سبب زام سوك القرآن زام ختمه وأنه بلغنا أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن kuma mun samu labari cewa ana karban addu'a in lokacin da aka yi hataman alkur'ani kala fada'au bida'awati sai suka yi addu'a suka roki abinda suka roka wayannan duk sanadin su da'ifai ne amma ma'anar su sahihai ne sahihai ne قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا هارون عن عنبسة عن ليث عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن سعد قال ya ce, Iza wafaka hatmul ƙur'ani awwalan laili, sallat alaihi mala'ikatu hatta yusbiha, wa in wafaka hatmuhu akhiran laili, sallat alaihi mala'ikatu hatta yumsiya, fa rubbama baqi ala ahadina shay'u fa yu'akhiruhu hatta yumsiya aw yusbiha. قال أبو محمد هذا حسن عن سعد قال حدثنا مجاهد مجاهد بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا إبراهيم ابن, ابن مهاجر عن مسمار بن أخي بكير بكير بن مسمار قال حدثني صفوان ابن سليم عن عطاء بن يسار قال حملة عن سعيد بن جبير أنه كان يختم القرآن كل ليلتين سعيد بن جبير ينا سوك القرآن kowane dare biyu kwana biyu mana kullum zai karanta izufi talatin kenan قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن عبد الله بن عمرو قال قلت يا رسول الله يا منزل الله صلى الله عليه وسلم في كم أختم القرآن يا منزل الله إنا كراتو القرآن kullum izfi nawa zai yi kwana nawa ya kamata ka sauke alkur'ani kala ihtimahu fi shaharin ka sauke alkur'ani a wata mana kullum a karanta izfi nawa kenan izfi biyu qultu ya rasulullahi ana utiku yace ya manzo Allah ina iya sama da haka kala ihtimahu fi khamsatin wa ishirina ka sauke alkur'ani cikin kwana ashirin da biyar qultu inni utiku yace ya manzo Allah zan iya sama da haka kala اختمه في عشرين قلت إني أطيق قال اختمه في خمس في خمس عشرة تسوك تكين كوانا قوم شابيا قلت إني أطيق قال اختمه في عشر تو كوانا قوم كسوكي قلت إني أطيق قال اختمه في خمس قلت إني أطيق قال لا قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبد الرحمن بن زياد قال حدثني عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منذ الله يأمرتني ألا أقرأ القرآن في أقل من ثلاث منذ الله يحناني نكرن تاع القرآن كس نسوك القرآن كسد كوانا أكو معنى إن أن سوك كوانا أكو يا يدي دي كنا كل إذ في نو كنا عشرين بوما babu attaganni bil qur'ani babin da yazo na mutum ya gyara muryarsa ya gyara karatun alqur'ani har ya dauki hankalin mutane attaganni bil qur'ani قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا ابن أبي مليكة عن ابن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي ليس منا من لم يتغن بالقرآن wanda baya gyara muryarsa ya karanta alkur'ani ya fidda harafi kullu kullu harafin ya khruju min makhrajihi ba cikin mu ba cikin sunnan mu ba sunnan mu bace qala ibn qala ibn yayna yastaghni ibn uyayna ce ya taganna ay yastagni duk wanda Allah ya ba alqur'ani ya wadatu da abinda Allah ya bashi kada je yana kaskantar da kanshi qala abu muhammadin annasu yaquluna ubaidullah ibn abi nahik mutane na cewa ubaidullah ibn abi nahik kace me eh da al'un Allah ya baka alkur'ani ya yi ma babban baiwa mana sai ka wadatu ba shi ka je ka kaskantar da kanka wajen mutane ba eh abinda Allah ya rubuta naka zai zo ya same ka kada ka kaskantar da kanka in noma za ka yi sana'a za ka yi menene kasuwanci za ka yi duk abinda za ka yi tunda Allah ya baka alkur'ani Allah ya ɗaukaka ka ya daraja ka duniyan nan baki ɗaya ka kafa har a nadaita babu wani addinin da aka haddace shi tun daga farko littafin shi tun daga farko har karshen shi alkur'ani sai alkur'ani kiristanci an manta da littafin tittini shi yasa da wannan yazo yana karantawa shi suka ce uzairu ibn Allah maimakon su ce waliyu la kowa ya manta shi shi Allah ya masa bude yazo yana karantawa da suka je na karanta suka ce uzairu ibn Allah ya zama dan Allah tunda ya haddace maganar Allah an fahimta yasa wa'annan duk baki daya an mamanta da su alqur'ani ne yake tun daga zamanin manzon Allah har yanzu har ana da kasa inda duk ka samu musulmai zaka samu wanda suka haddace alqur'ani babu addini da ya samu wannan gata babu littafin da ya samu wannan daraja da daukaka قال حدثنا جعفر بن عون قال أنبأنا مسعر أنا عبد الكريم عن طاووس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحسن صوتا للقرآن وأحسن قراءة وانين في كوتة مريعة القرآن وفي يكراتو قال سيما الله شيء من إذا سمعته يقرأ أريت أنه يخشى الله وفي كوا يكراتو سيما الله شيء وانا إنك جينا كراتو سيكا ألاما ينا صورون الله سيكا ألاما صورون الله تاردشي zai ga ba alaman wasanni tare da shi mana yana tsoron Allah da gaske ke karatun alkur'ani ɗin shi ne wanda ya fi kowa ke ƙala ta'us wa kana talkun ka zalika ya ce talku kuma haka yake in ka ganshi kaga mai tsoron Allah ƙala haddasana abdullahi bin salihin ƙala haddasani laisu ƙala haddasani aqilun au uqayl haddasani uqaylun an ibn shahabin قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي. لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن Allah baya baya sauraron komai kamar da yake sauraron alkur'ani annabi yana karantawa yadda aka saukar qala sahibul lahu arada yajharu bihi yana karatu a bayyane yana gyara muryan yana ka'idan karatu alkur'ani in za ka iya fidda kowane harafi a mafitarsa mai wajen da za ka yi gunna ka yi gunna wanda za ka yi ta sai ka karatu zai zo da kyan zai zo da kanshi don dama alkur'ani da ka'idar sai ke tafi yana tafi ne da komai da komansa abin da ake so kai ka bi ka'idojin inda aka ce kai shadda inda aka ce inda aka ce kaza gunna kai gunna to sai ga dadin ya zakin ya fito dadin ya fito kyan ya fito amma in zaka karanta shi ba tare da la'akari da wayannan ba to ma'ana ka bata alqur'ani baka baka karanta alqur'ani yanda ya wajaba baki قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي يتغنى بالقرآن قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لأبي لأبي موسى أبي موسى الأشعري كنا وكان حسن الصوت بالقرآن أبو موسى الأشعري ينادى مريا مدائن مزاكين ينا كراتون القرآن لقد أوتي هذا من مزامير آل داود تبس أنبيوا ونم المزمار ميكينا الجيتا أنباشي الجيتا إرنس أبو آل داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة أيضا أن عمر بن الخطاب كان إذا رأى أبا موسى قال سيدنا عمر سيدنا عمر يجا أبو موسى الأشعري سيتي ذكرنا ربنا يا أبا موسى فيقرأ عنده كتنا من أبنجي ككرنت القرآن مجي algeta irin algetan abu da in ali dawud ba algeta da take sunan da yake sunan shi ne abin da gama amma kan murya da iya karatu rera karatun alqur'ani sai ya fara karatun alqur'ani yanzu yanzu sai ga kowa ya ya tsima قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا ابراهيم الهجري عن ابي الاهوس عن عبد الله قال يتي لا الفين احدكم يضوء احدى رجليه على الاخرى يتغنى ويدعو أن يقرأ سورة البقرة kar na ga wani kar na ga wanda wani ya zauna ya daga kafansa ya dora ɗaya kan ɗaya yana ganna yana waka waya dau an ya kira alquran suratul bakara amma bai damu da ya karanta suratul bakara ba fa inna ash-shaytana yafirru min al-bayti yuqra'u fihi suratul bakara duk gidan da ake karanta suratul bakara shaytan sai ya gudu ya fita baya son gidan wa inna aswara al-buyuti la jawfu لجوف يصفر من كتاب الله إن أسر البيوت أي gidan da yake ya fi ko ba shi da alheri da yawa a ciki shine inda ba a karanta alkur'ani qala akhbarana sulaiman ibn harb qala hadathana hammad ibn zaid an ayyub qala hadathani ba'd ali salim ibn abdullah qala qadima salamatu al-bayzaq al-madinata fa qama yusalli bihim فقيل لسالم لو جئت فسميت قراءته wannan bawan Allah ya zo yana musalla Madina shi aka ce ma shi aka ce ma Salim me zai hana ka je ka ji shakka shawarari karatunsa falamma kana bi babil masjidi ya taho ya taho da ya kai bakin kofar masallaci sami'a qira'atahu raja'a fa qala ghina'un ghina'un da ya ji karatun sai ce ai waka ne wannan waka ne wannan gina'un gina'un ko ka ce ya wadatar ya wadatar ko ko waka yake yi kenan ko hadisin da'ifi ne qala hadathana abu asim an ibn jurayj an ibn shahab an abi salama anna aba musa kana ya'ti umara fayaqulu lahu umar dhakkirna rabbana fayaqra'u indahu قال حدثنا يزيد بن هارون sayyidina umar shine bayan manzon Allah sai abubakar sewa sai shi don ka san komai horewa ne daga Allah amma ya ce ma wani karanta min alkur'ani in ji to lalle mai shi ya iya karatu ke eh haddan alkur'ani da samun nutsuwa a ta yin shi yadda yake ya kamata ba kowa ke samun wannan dama ba amma abinda ake so ya zama na da'iman kana da wuridin da kake na alkur'ani ko da menene ko da ka kana yin sallah asuba ko wani ka karanta shafi daya ka rufe to kana nan da'iman kana tare da alqur'ani kenan ba za ka zama cikin na kaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura baka kaurace ma alqur'ani ba kana tare da shi da'iman قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد هو ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به قال حدثنا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود تبس أنبا أبو موسى الأشعري الجيتا إرن الجيتا آل داود ما الجيتا نسري ونهور أنا من آآ iya rera karatu da gyara murya qala akhbarana yazid ibn haruna an muhammad bin amr an abi salama an abi hurairah qala dakhala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fasami'a qira'ata rajulin faqala man hadha qila abdullah ibn qais qala لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود قال حدثنا عبيد الله عن سفيان عن منصور عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منظر الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم زينوا القرآن بأصواتكم وين كده زينوا me kenan ku kawata alqur'ana bi aswatikum to muryarmu muryarmu ce za ta gyara alqur'ani za ta kara mishi kyau da daɗi da menene da menene eh eh a fito da me a fito da kyan amma dama kyan na nan kenan mai gyara murya shi zai fito da shi to aya da mai kudi ba wannan masara aya an gama da ita ko eh kwalliya tana sa kyau ne ka ce eh kwalliya na sa kyau aka ce a'a kwalliya ba kwalliya na kawo kyau ne tana fito da mene ne kwalliya na fito da abin da ke akwai ne in kyau ne ke akwai sai kwalliyar ta fito da kyau in mu ne ke akwai sai ya ƙara muni ba haka ba ne ba shi ne mana zayyinar ƙur'ana bi aswatikum ana saka zalik ba an kawo misalai ba amma an manta ko ba manta ba eh ya aka ce aka ce ka kawo mace sha takwas ko ashirin da ɗaya da biyu ko manta na lafiya a kawo mata kaza a sa kaza ta yi kaza ta yi kaza sai ga ta yi me ta yi kyau wannan to ba yi mata adalci ba ita ma aka ce sai ta yi kyau sai a ce sai kyau ta yi me da fito adalcin maganin ke hausa ke to wannan abin da aka saka mata kyau ya fito din ya kawo mace mai shekara 80 ko 90 a saka mata wa'annan kuma baki ɗaya ita ma ta fito tana taka ɗaya bayan da sai ya zama me sai ya zama to ashe kwalliyar ba ita ke kawo kyan ba ita na fitowa tana fito da kyan قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سرقة بن أبي عمران عن علقمة بن مرثد عن زازان أبي عمر عن البراء بن عازب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتناج من الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرسي وحسنوا القرآن بأصواتكم حسنوا كوتة القرآن دمريركم كفتو دكين القرآن كيران دمريركم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا باب كراهية الألحان في القرآن باب النزونا أنهنا karatun da ake yi ana ja ya wuce lamba ya wuce ana yi mana abar abin ya yi zaki har ya zo ya bata ba ka komai ana yin shi ne kan ka'ida ba za a yi mai da shi kaman waka ana rera waka a ƙara wannan a yi wannan a ƙara gishiri a ƙara ba haka ake so ba قال أخبرنا عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن إدريس عن الأعمش قال يتي قرأ رجل عند أنس عند أنس بلحن من هذه الألحان فكره ذلك أنس wani ya karatu alkurani da irin wannan lahad da ake ana ana ja ana menene da menene ana yin nakakale sai Anas ya ce a sai Anas bai so ai haka ba qala Abu Muhammadin wa qala ghayruhu qara'a غورك ابن أبي الخضرم يتشيني كرنتا قال حدثنا العباس ابن عن ابن علي عن ابن عون عن محمد قال يتشي كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثا والحمد لله رب العالمين سنة غنوا أن بدأت أكا كركروتا بهذا نكون قد انتهينا من دراسة سنن الدارمي yaushe aka fara sunan darimi eh shekara biyu da wata biyu ka cire wata shidan korona. wata nawa aka zarraba karatu wata shida wata bakwai to a dauka tun daga sha'ban muka rufe makaranta ko sha'ban ramadan shawwal zulqa'da zulhajj muharram safar rabiul awwal to sai da aka samu wata nawa ba a karatu saboda corona amma da aka yi hakuri ba gashi an zo karshe ba haka kafin a karanta sunanin darimi an san darajar sunanin darimi muqaddima yayi sai da muka yi wata hudu muna karatun muqaddima din kuma kowa sai da ya mamaki ya dimauce to haka suke littafan suke as-sunan sai an gama as-sunan sanu al-masani al-musannafat al-kaza kaza kaza kaza ajiza za ka yi ta karantawa iya rayuwarka in dai hadisin manzon Allah za ka karanta suna nan littafai duk malamai an rubuta an cire komai da komai an sa to ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka dan girman zatinka ya Allah ka ga halin da Najeriya ke ciki Allah ka yaye mana wannan takaici da tashin hankali Allah ka kawo karshen wannan tashin hankali Allah ka ba al'umma lafiya da zama lafiya ka kiyaye al'umman musulmi baki daya da al'umman Najeriya baki daya Allah ka sa a zauna lafiya gaba da zama lafiya da zama lafiya duk wata fitina Allah ka kaɗe Allah ka kawo ta ka gyara tattalin arziki Allah ka tada kasuwanci Allah ka farfado da kasuwanci da da sana'a da noma da komai da komai ya Allah muna kwarwakin sarki muna rokonka yaudarar da shagabanni ke yi muna fada cikin wannan Allah ka takaita ka kawo karshen shi Allah ka ba mu shagabanni waɗanda za su fito da abubuwa yadda za a gyara abin da ake gani shine ina da dabara kana da dabara yana da dabara tana da dabara wallahi dabarunmu ba za su fishe mu ba dabarunmu ba za su fishe mu ba kaga bashin noma da ake bayarwa ko a tara mata a ce an ba su dubu ashirin ashirin wallahi ba zai warware muna musalama muna yaudaran kanmu in kana son ka gyara abu sai ka biyo ta hanyar da za ka iya gyara hanyar da abin zai gyaru to shine sai ya gyaru amma in ba haka ba duk wata hanya da ka ɗauko kana yaudarar mutane wallahi ba abin da zai gyara ko mun manta ne da ka'idodin gyara man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'ihum mashkura wa kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahzura kaga nan ce a ce an ba su rancen dubu ashirin ashirin wata matan dubu ashirin da za ba ta tana bukatar ta ci abinci ne ba ta yi sana'a da shi ba ya yi kaɗan inda kuke zuwa kuna barnin kuɗi ya nawa nawa kuke bayarwa dubu ashirin in ya isa in wata za ta iya tana kulla ruwa tana mai ta yi wata dubu ashirin tana bukatar ta ci abinci tana bukatar ta sa'a to wa'annan duk ba hanyoyi ba hanya ce ta magance abubuwa ba muna yaudaran kanmu ne an ba manomi rancen kudi kaza bai je yayi noma ba ya je yayi kaza da kaza da kaza duk muna yaudarar kanmu ne wallahi ba hanyar da za a gyara bane in kuma ba hanyar da za a gyara aka billo ba kullun sai dai mu yi ta wahala muna wahar da kanmu muna cutar da kanmu muna zaluntar kanmu an fahimta sai ya zamana hanyar da za a biyo din hanya ce wacce za ta gyara barnan da muke gani din in ba hanyar da za ta gyara wace a mummu don ka'ida ce man arada al'akhirata wasa'a laha sa'ayaha wannan shi ne babban sharaɗi sa'ayaha wa huwa mu'minun to da ba a sai ce wasa'a laha sa'ayaha ya fita shi ke yana sai ka bi hanyar da za hanyar da in an bi ta wannan abin zai gyaru in ba haka ba zai gyaru ba sai dai kara dagulewa sai dai kara sai masu shugab duk waɗanda ke shugabanci din me ake nema ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim me kenan inni hafizun alim me kenan inni hafizun alimun ashe wanda bai iya kiyaye dukiyar Najeriya ba ba zai bai lafiya da shugabanci ba kenan ga dukiya wannan arewa da kuke gani Allah kaɗai san albarkar da ya saka a cikinta kuma turawa sun san kutun gwilan da suka yi suka cire kamaru suka cire nijar suka zo suka kirkiro suka kirkiro suka haɗa kwaɗo sun sani sun san albarkar da ke cikin arewan nan to wayanda suka ga za su tashi sai nan da nan suka sai aka kawo wayanda suka zo su ba ba rubu a kara barna a kara ɗebe a ka shi kenan kun ga yadda arewa ta zama amma in ba haka ba Allah kaɗai ya san albarkan da ke cikin arewa ɗan adam din najeriya kafin a hada ta da bayan hada ba inda za ka samu mutum ya haddace alkur'ani sama da ina arewa kuma tun wancan lokacin ana yi har yanzu haddan alkur'anin nan zai sababa mishi talauci ne ba shi da abin da zai ci sai ya yi kuma yana cikin kwakwalwarsa alkur'anin da ke kare addinin musulunci duka yana cikin kwakwalwarsa wannan mutum in an ba shi dama mai ba zai yi ba wace irin albarka ne ba zai kawo ba to shi yasa sai a ta zuga ku ku lalata musu rayuwa suna da suna bara suna almajirci suna menene da menene da menene ku ka sa suke yin wannan da kun yi su adalci yanda danka yake haka kowa dan kowa zai zamo haka dan kowa zai zamo to dan menene su mutanen kauye suna haifan yaya ba za su iya duban su ba ba za su mutanen kauye suka yi noma aka doki noma aka gina ko ina da ko ina ba haka bane ba to yanzu kun zo kun karya su kun rikita komai ya koma bariki in ba siyasa ba in ba dan siyasa ba wanda yake da kuɗi dan kasuwa ma ya shekara hamsin yana kasuwanci yana tara kuɗi da ka shiga siyasa kwana hamsin ka fi shi kuɗi to waye zai je kuma ya bata lokacin shi yana yana yana waye zai bata lokacin shi yana noma waye zai bata lokacin shi yana kaza waye zai bata lokacin shi yana kaza ba yadda za a yi sai an dawo kan gaskiya a tafiyar da gaskiya arewan nan sai ta ba ku mamaki duk wanda ya ce yana so ya tafi ku ce ya tafi ba abin da za su yi wallahi tallahi shiririta ne shiririta ne shekara nawa ana yi sudan shekara nawa daga baya aka zo aka ce mai ku tafi sai mai kuma ya faru sai su suka zama mai suna ta kashe suna ta rigima har yanzu ka samun kai haka kowa ya ce za shi kashe mai tafi mai to amma saboda shugabannin ba su san yadda za a yi shugabanci ba kowa matsala shi kan shi ya dame shi kai kuma kanka dan ya dame ka dinnan sai da wani ya hana idon shi bacci kai ka zama mutum ya karantar da kai aka kula da menene da menene ka zo ka tarar to sai kai ka tashi ka ce kai sai kai kadai sai kai iyalanka sai kai da matanka sai kai da menene yaushe za a taba zama lafiya babu abin da zai gyaru sai an gyara shi sai an bi hanyar da za a gyara shi ya gyaru an fahimta bayan an gama sunan darimi za mu fara da sharhi sunna lil bagawi shi ne wanda ya fi dacewa a fara da shi a karanta shi yanzu bayan darimi amma Allah ya sani ya shaida sai da muka yi ta fama yaya masar za su bugo shi yadda zai kanana kanana ya zai sauki a iya ana saya yaya za a yi yaya za a yi ko a dakatar da shi ne a sa wani karamin karamin littafi wani littafi karami wanda ba zai bata wanda duk bayan da bai ba aka ga ba abin da yafi dacewa sai shi in dai ana so a fa'idantu ne da ilimi ba abin da yafi dacewa sai shi bayan shi kuma sai wani sunan bayan shi kuma sai wani sunan har a zo akai al-masanid sa'annan a zo al-musannafat sa'annan a zo al'afar insha Allah lokacin za a samu dalili shine in ka san wannan littafin ba za ka rabu da shi ba ba komin tsadar shi yana da ba shi da daɗi yana da tsada amma in bari a misali a ga yadda shi tafiyarsa take sharhin sunna lil imam al-bagawi ko bayan ya karanta قال أخبرنا أبو سعد بسم الله الرحمن الرحيم قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الخطيب الهميدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأسفهاني قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال شيء قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي كنا عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد كنا الأنصاري شيخ مالك شيخ سيانا وحول السند sai dakata a nan sai koma kuma ya ɗauko wani sanadin wata hanya kuma daban ya ce wa akhbarana abu bakri muhammad bin abdullah bin abi tauba الكش الكش الكشميهني واللفظ له قال حدثنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي الباباني قال أنبأنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمود قال أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الخلال قال أنبأنا عبد الله بن المبارك أن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي to an kai karshen sanadin kenan sana ka ce an umar min al-khattab da sanadi biyu kenan hanya hanyoyi biyu kenan ya karanta ya rawaito wajen wannan zuwa wannan zuwa wannan sai tsaya ya kuma rawaito daga wani daga wani da wani sai tsaya shine wa hawwala sanadi ya canza hanya i kwarewa ne iyawa ne a cikin malaman da suka kware su suka iya yin wannan قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه يا جماعة حديث كده سيتي هذا حديث متفق على صحته هذا ياهو تشيك كينوكو أخرجه الشيخان محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم ابن الحجاج القشيري في الصحيحين عن عبد الله بن مسلمة القعنبي وأخرجاه من أوجه أن يحيى بن سعيد الأنصاري وألقمة بن وقاص الليثي الأتواري المدني مات في ولاية عبد الملك بن مروان zaga yana tafiya da kai cikin ilimin hadisi yana kawo ma ilimi ilimi wayansu fannoni da baka san su ba in ka zaka taho ka taho da exercise book da da biro wata matsala shi ka zai ka zana wannan wannan wannan littafin na sunan da abin nan sharhi sunna ne al-bagawi duk wata mata matsala mai tsada sai ka sa mata ka sa lamban shafi da juz'i ka cire ta aje saboda za a zo a yi nesa ana ta karantawa insha Allah sai ka kamanta amma kana da shi ka lakasa shi shi ga matsala kaza ga inda matsala kaza dama ka cire ta ka aje matsala kaza ka cire ta ka aje to da haka sai ka kana kana ƙara ilimi insha Allah bayan wannan hadisi na biyu kuma bayan ya karanta sai kama fassaran hadisin ce haza hadithun sahihun akhrajahu muslimun an ubaidillah ibn mu'adhin al-anbari an abihi an kahmas wattafaqa ala ikhrajihi min riwayat abi hurayra qadiji ya fassara maka shi ɗaya bayan ɗaya ya kawo maka maganganu masu tsada cikin ilimin hadisi da ba inda zaka same su sai wajen shi kowane malami cikinsu da darajar da Allah ya yi mishi da buɗewa da falalan da Allah ya bashi da ƙarfin ilimi da Allah ya bashi an fahimta sharhi sunna lil imam al-baghawi shi za a karanta insha Allah daga sati mai zuwa Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم